الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi sha ɗaya da wata na al-muharram bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da talatin daidai haka ne ko ishirin da tara 29 da wata na bakwai miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisin karatunmu na hadithi a wannan masallaci mai tarin albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa mai albarka ta Tsimitau a wannan gari na Tawa, Jamhuriyar Niger, wanda muna nan cikin littafin Umdatul Ahkam yau za mu tashi darasi na goma sha biyu a jerin darussan da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wannan halin da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya iya muna abin da ba ma iya kawunanmu yau za mu tashi a cikin babi na shidda a cikin kitabu sala a wannan littafi babi na shidda babu hududin nisa'il masjid babi da yazo ya karantar da mu halaccin zuwan mata masallaci menene hukuncin mace ta je sallar farilla a masallaci wannan babin shi zai muna karatu in Allah subhanahu wataala ya yarda مالك الحديث الثامن والخمسون حديثنا همسين دتكوس أنا عبد الله بن عمر أن سامود عبد الله بن عمر عن رضي الله عنهما ألا يكار مسير داسو بيو عن النبي صلى الله عليه وسلم daga ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam qala yana cewa إذا استأذنت أحدكم امرأته إذن دينك ما ترس تنيم إذننسا إلى المسجد زوا تجي مسلاتي دومن تيسلر فرلا فلا يمنعها كد يهناتا جماعة مفهمتا عبد الله بن عمر بن خطاب الله يقارى مصير ده yace daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idasta'azanat ahdu ahadakum imra'atuhu idan ɗayanku matarsa ta nemi izinin sa ilal masjidi zuwa tafiya masallaci don halartar sallar jam'i a al'ummar musulmi annabin Allah ce fala yamna'uha kadiya hanata qala sai abdullahi dan umar yake cewa fa qala bilal bin abdullah sai abdullah bilal dan abdullah yake cewa wanda yake dan uwa ne wa shi ciwa shi abdullahi bin umar wallahi lam lanamna annahun yace na rantsi da Allah zamu hana su ina rantsuwa da Allah zamu hana su bilal dan abdullah shine wanda yake wannan maganar wanda ya kasance ɗaya daga cikin afwan dan dan Abdullahi ne dan Abdullahi ba dan uwansa ba dan dansa da yake shi Abdullahi da Umar kidan jikan Umar dan Khattab yace wallahi na rantse da Allah lanamna annahunna wallahi sai mu hana su faqa qala sai Abdullahi yace da shi fa aqbala alaihi abdullah sai abdullahi ya ya fuskance sa fasabbahu sabban sayyan ya zazzage sa ko kace ya ci masa mutunci ya gargayi masa maganganu maganganu masu munin gaske ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat tunda nake ban taba jin ya faɗa wa ɗansa irin wa'annan magungunan kamar da faɗa masa a wannan ranar wa qala sai yace da shi ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yanzu kai bilal ina baka labarin abinda annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa taqulu kai kuma kana cewa wallahi lanamna annahunna na rantse da Allah sai mun hana su yanzu kai har kana da ƙarfin hali har kai isar da za a baka labarin annabin Allah ya ce kaza kai kuma ka ce koma bayansa jama'a mun fice karatun wa fi lafdhin li muslim a wani lafzi na al-imam muslim yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah ku hana bayin Allah zuwa masallacin nan Allah idan matarka uwar gida ko amarya ko tsakar gida tace za ta je masallaci don ta yi sallah annabin Allah ce kad ku hana su muka ce mace za ta je masallaci da shar'i guda guda uku a musulunci shar'in farin kar ta sanya kar ta ado da kwalliya kar ta sanya turare sannan kuma kada fitatta ta zamanto za ta jayo fitina wa al'umma. Mun bayanci karatun in har za ta kiyaye yin ado da kwalliya da saka kirare da kuma abin da ya shafi jayo fitina wannan ba laifi ta je ta yi sallah a masallaci sai dai ta yi sallah a ɗakinta shi ne mafi lada gunta amma namiji ya yi sallah a gida shi ne abu wanda yake mafi lada ya yi sallah a masallaci shi ne mafi lada a gunsa bal ma salla a gida da wani miji sifa ce da cikin sifofin wa munafikai kamar da manzon Allah ya faɗa mun karanto hadisi afqalus salati alal munafiqi ai mun karanta hadisin ko to Allah ya kare mu wannan hadisin malamai suka ce Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yana bayyanar da hukuncin ita mace masallaci shin ya halitta a shari'ar addini mace ta je masallaci matar aure ko budurwa ya halitta ta je masallaci to shine sai yake cewa ai annabin Allah ce idan ta nemi izin ta ce za ta je masallacin kada a hana ta eh saboda alfarmar jama'a domin ku san al'umma ba karama alkhairi bace shi yasa annabi ke cewa idullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da al'umma to ɗaya daga cikin ayansa ana kiransa Bilal dan Abdullah dan Umar sai yake cewa da babansa bayan ya ga yadda yanayi ya canza bayan shudewar manzon Allah sallallahu mata sun zamanto suna suna ado suna kura adaka wajen kwalliya ana sanya tirare shi ko duk namiji mai hankali duk namiji da ya san abin da yake yi ya san zaka ga same sa yana kishin iyalinsa idan ka ga namiji baya kishin iyalinsa to wannan bai san aikin da yake yi bane bal ma a dabi'a namiji yafi mace kishi da yadda Allah ya halice maza maza sun fi mata kishi bisa kashi in za ka sa kashi 70 cikin 100 na kishi na namiji ne mace ta da kashi 30 na daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala da Allah ya tsayar da mace ta aure namiji daya kai da ana a ce maka mace tana auren fiya namiji daya to da wasu sunayen su gawa haka ne to amma sai Allah ya kaddara su mata bakin da za su aura to sai kishi ya kama sa yadda yaga suke yin ado ana hita da wajen bikukuwa sai ce wallahi la namna annahunna na rantsi da Allah kan ba mu barin su ko sun tambaya ba mu ba yarda su je cikin wannan adon su je masallaci ba mu yarda ba to shine sai baban sa ya gaggayi masa maganganu fa sabbahu sabban sayyi'a sai ya munana maganganu akan sa mummuna maganganu ya kaurara masa yace ya zan ce maka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kad a hana su kai kace sai ka hana su kamar yana ganin yayi ta'addanci ne ta wayewa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar mu fahimta daka mata suna tafiya masallaci ana kebance musu wurin su su yi sallah sannan kuma mace in ta nema ba za a hana ta ba kun gane wannan amma abin da ya shafi sallar iji da haduwa wajen wa'azi ba sai ta tambaya ba wanda shine mafi kaulin rinjayin maganar maganar malamai sannan kuma daga cikin abin da zamu iya doka a matsayin darasi shine duk lokacin da mutum ya kauda kai ya ɗan kutso maganganu akan sunnar annabi to ba za a daga masa kafa ba ba a daga mutum kafa a wannan bangaren kuma gashi nan Bilal yayi magana babansa da kansa ya ci masa mutunci ashe ba laifi ya halitta a shari'a duk wanda zai gatse kusan gatse duk wanda zai gatse da maganar annabin Allah a taka masa birki ya kare kansa da hujjoji ina da in bai da kuma ai masa nasiha ya da tuba Allah ya datar da mu malace babu sunanin rawatib babi wanda yazo ya karantar da mu sunnoni ar-rawatiba wa ta'kidu rak'atay sunnatul sunnatul fajr wa fadliha da kuma karfafa sunnar rak'atanil fajr da ma falalassa daga ce sunanin rawatib sunoni ne wanda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rattaba ya jera mu ya karantar da mu su wanda sun inganta a cikin sunnar annabin Allah ta hanyar kwadaitarwa da kuma shi aikatawan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da fa'idodi masu dimbin girma suna ƙara ayyuka lada na dan annabi Adam kuma suna daga darajar mutum a wajen Allah sannan kuma suna sanya Allah ya karkarewa mutum watan kurakuransa kuma da wa'annan ladar ne ake cika masa gibin abin da ya ya rage na farilla da kuma abin da ya abin da ya kasance kuskure ne sannan kuma musulunci ya zo yana kwadaitarwa da lura da kiyayewa a kansu a lokacin da mutum yake cikin halin zaman gida amma in kana cikin bulaguro ba a wajauta maka kamar da zamu gani malaci alhadithu tasi wal 50 hadisi na 59 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda kala yace sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace nayi sallah tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhr raka'a guda biyu gabanin sallar az-zuhr wa raka'ataini ba'daha da kuma raka'a guda biyu bayanta nafila ba farilla ba ba nayi sallar nafila tare da annabin Allah kafin sallar azhar raka'a biyu bayan an yi da sallar azhar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallah raka'a biyu wa raka'atayn ba'da al-jum'a da kuma raka'a guda biyu bayan sallar juma'a wa raka'atayn ba'da al-maghrib da kuma raka'a guda biyu bayan sallar magriba وركعتين بعد العشاء da kuma raka'a guda biyu bayan sallar lisha wannan sune as-sunanu ar-rawatiba jama'a mun fahimta raka'a guda biyu gabanin maghrib azhar biyu bayan azhar biyu bayan maghriba biyu bayan bayan isha'i mun fahimta da kuma biyu bayan juma'a wa fi lafdin aw lafzi فأما المغرب والعشاء أما ركعوا عند النبي باين صلى المغرب ده صلى العشاء والجمعة ده كما باين صلى الجمعة ففي بيته النبي الله ياي أجداني جماعة مو فايتة منزن الله صلى الله عليه وسلم ياي نافلة باين مغرب أينا أجدا باين صلى الجمعة أينا أجدا باين صلى العشاء أينا a gida sallallahu alaihi wasallam mun fahimta dan karka ga wani an tashi masallaci baya nafila a masallaci kace ga wani aiko nafila ba shi ko za a koma su irin wayannan sa'idanin cewa ne ko nafila ma shi kamar shine wanda Allah ce wa inna alaikum lahafizina kiramal katibina kamar yana cikin su wallahi wani da kai yake sa idanu kamar dai Allah ya turo shi daga sama yazo ya sanya maka idanu Allah ya sauke Allah ka raba wada in sa idanu Allah ka kare mu da masanya idanu ya Allah duk wanda ya samu na idanu idanu ka shagaltar da kansa da kansa Allah ya kare mu قال جو في لفظ للبخاري او لفظنا الامام البخاري ان ابن عمر قال عبد الله بن عمر ياتي حدثتني حفصه حفصه تاباني لاباري واتتي حفصه ار اوسجه domin Hafsa ya Umar shi ma dan dan Umar ita kuma Hafsa matar waye annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun fahimta masha Allah yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli سجدتين خفيفتين بعدما يطلع يطلع الفجر annabin Allah ya kasance inji Hafsa biyar Umar matar annabin Allah tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah raka'a guda biyu shine sajadataini yusalli sajadataini ay yusalli rak'ataini annabin Allah yana yin sajada guda biyu ma'ana raka'o'i guda biyu khafifataini wa'inda ba sa da yauni gajejjeru ba'da ma yatlu'u al-fajr bayan al-fajr ya keto wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu fiha Abdullah yace wannan lokacin na kasance bana shiga gun annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dama mun fahimta kaga wannan hadisin yana karantar da mu annabin Allah yana yin raka'atan al-fajr a ina ban ji ba a ina annabi yake rak'atan al-fajr a gida ashe idan ka zo masallaci ba rak'atan al-fajr bane zaka yi zaka yi tahiyatul masjid rak'atan al-fajr kana yi ne daga gida ka fi zo masallaci idan ka zo kuma kai tahiyatul kai tahiyatul masjid ko kun fahimci bambancin akwai tahiyatul masjid wanda in ka shigo masallaci zaka yi akwai rak'atan al-fajr wanda in al-fajr yake to to sai ka yi ta an fi son ka yi ta a gida don annabin Allah ma a gida yake yin ta sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ƙara mana soyayyar annabin Allah a zukatanmu ya Allah ka raya mu akan tafarkin manzon Allah kusan a duniya ko ba abun da yafi wallahi kamar Allah ya dora ka akan manhajin da annabin Allah ya rayu wallahi in Allah ya dora ka a manhajin manzon Allah ka wanye lafiya ka huta a ce komai naka irin na annabi kai ka ji dadin ka wallahi Allah ya datar da mu Allah ka dora mu akan manhajin annabin mutu akan sa Allah ka tayar da mu da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saka jama'a wannan hadisi yana karanta da mu a sunan rawatib cewa azhar tana da raka'a guda nawa guda hudu biyu gabaninta biyu bayanta kenan hudu kenan ko masha Allah sannan juma'a na da raka'a guda nawa guda biyu bayanta sannan kuma sai wace sallah sai sallar isha'i makaki isha magariba na da raka'a guda biyu bayanta sannan kuma sallar isha'i na da raka'a guda biyu bayanta sai kuma sallar da ake yi cikin abin da ya shafi raka'atanil fajr su ma a gida ake yi mun fahimci karatun ko masha Allah to wa'ancan rako'in annabin Allah baya yin su lokacin da Abdullahi na shi yasa sai ya tambaye Hafsa ta bashi labari saboda kun san ai akwai lokacin da bai halitta mutum ya shiga cikin gida bai ma ba ma gidan ma ko kira wani lokaci ya kamata a ce an daga mutum wai a kafa ta kira domin ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulm ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر daga cikin lokacin da bai kamata daga cikin gidan mutum akwai kafin sallar subahi da kuma wani lokaci eh bayan sallar azhar da wani lokaci bayan sallar lishayi salatu auratin inji Allah Allah ya datar da mu mun bace karatun ko masha Allah da haka daga cikin abin da zamu doka a gurguje wannan hadisi yana karantar da mu an so mutun ya dage akan sunan rawatib kuma wayannan rakawai idan ka hada azhar muka ce raka'a guda hudu ko azhar hudu magariba biyu nawa kenan shidda isha'i biyu nawa kenan takwas sannan kuma ga raka'atan al-fajr nawa kenan goma to a wata ruwaya kuma sallar la'asar azhar shidda ake yi shidda to sai sta shano kenan sha biyu to wa'annan ne annabin Allah yake cewa man salla fil yawmi ithnata ashara raka'atan bana Allahu lahu baytan fil janna duk wanda ya rike raka'a 12 a wuni na ma Allah nafila kullum sai kai raka'a 12 wa Allah to Allah ya gina maka gida cikin aljanna kazo kaga irin gidan da Allah zai gina mutum cikin cikin aljanna la ilaha illa Allah ai ko ayi mai aka ce a gina maka gida ka san ba karamar tahiya bace ko balantana a aina a aljanna inda babu birgin laka babu babu nefa babu babu babu matsala ta ruwa babu kaza babu kaza kuma ba a yi maka kudi ta cikin lahira ba wanda zai ce hito ka bashi gidan Allah ya samu wani lafiya wallahi duk in ba aljanna ka shiga ko in dai ba aljanna bane aka kai mutum to har yanzu na da sauran wahala duk inda ka saka duk wani abu da zaka samu na rayuwar duniya in dai ba aljanna bace ina rance maka da Allah da sauran wahala a gaide ka yi kokari matsaya ka roki Allah ya baka aljanna in ka samu aljanna an kare Allah ka ba mu aljanna abu na gaba eh sallar la'asar bata da sunan rawatib sallar la'asar bata da bata da ratiba sai dai mutun zai yi tahiyatul masjid in ya shigo amma babu nafila da aka shar'anta yi in dai ba tahiyatul masjid bace ka shigo masallaci lokacin sallah bai kai sallah kai nafila guda biyu dan gare masallaci wannan ba laifi amma dan ka dauke ta a matsayin sunan ratiba to ba ta da mun fahimta sannan kina abin da ya kamata mu lura shine sunan rawatib a sallah guda hudu ne sallar sallah guda hudu ko biyar sallah guda hudu magariba eh azhar magariba lisha'i da kuma alfijir ko hudu kenan da kuma sallah guda uku a gida ake yin su ba a masallaci ba shine in ka'i da nafila in ka'i da sallar magriba to sunan ratiba su ake kaita aina a gida to da wanda bai koma gida fa dan kaso da in ya fito sai ya tashi kasuwa to sai ya kaya tai a masallaci ai ko annabin Allah abinda yasa yake yin ta a gida shi annabin Allah bai da fadar zama bai huce gidansa matansa shine abokan hirarsa ko kun bai ci karatun yana ida sallar magariba kafin magariba ma yana cin gida shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ko san da aka dan sa ku rufe kwana na mata su dan ji dadi wasu mazan da ba sa shiga da wuri suna shiga ƙarhe goma mutun na cikin gida to akwai wanda fa shi har ya shekara sai ai shekara guda bai shiga ba ƙarhe goma a gidansa shekara guda a ce ga ƙarhe goma dai ta yi masa a gidansa babu kullum ma'azur kullum mashghul kai da Allah akwai nau'i na cin na kha'intar iyalinka ko kun bai ci karatu kage yanzu bai da lokacin iyansa balantana ya ji karatun su balantana ya sai ina kwana kuma shi fa sai zo yana faɗin mata ba su kwalliya ba su maza su kwalliya baiwa Allah ƙarfe goma ta gaji ta kwanta ga yara ga wane ne ta yi hidima Allah ya samu wanye lafiya abu na gaba raka'atanil fajr ana so mutun yayi gajjerun raka'o'i raka'atanil fajr su ma a gida ake so ana so gajjerun gajjerun raka'o'i to sai hadisi na 60 ko al hadisu 60 malaci hadisi na 60 ana aisha radiyallahu anha an samu daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat tana cewa لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد, أشد تعاهدا منه على ركعتين الفجر تتبن تبغن منزن الله صلى الله عليه وسلم يا تسننت kiyayewa da lazimtar wasu raka'o'i bana nafila kamar yadda annabin Allah ya tsare raka'atanil fajr a cikin duk nafila da manzon Allah yake yi ban taba ganin wata nafila da manzon Allah ya mallake mata ba ya rike ta baya wasa da ita shina gari ko yana bulaguro kamar rak'atanil fasha kai kun fahimci karatun yanzu wani shi bai raka'atani al-fajr wani bai mayinta ita raka'atani al-fajr kafin ka je sallar subahin ake yin ta domin idan idan idan farana ta fito idan aka yi da sallar subahin ta fitar da zama raka'atani al-fajr sai dai nafila haka ku kun fahimta da kuma ai ba a nafila bayan sallar subahin sai rana ta daga yadda muka karanta a wancan hadisin ko sai rana ta daga ashe abin da ya kamata lokacin da alfijiri as-sadiq ya alfijiri yake to na biyu to sai ka tashi kai rak'ata da alfajr sai ka wuce masallaci to bari mu ji kuma irin falala da ke cikin ta kun ji annabin Allah an ji Aisha duk duniya ba wanda ya san manzon Allah kamar wa kamar Aisha tafi kowa sanin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba karamar malama bace ta yi karatu amma tace ban taba gani ba lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayn al-fajr ban taba ganin annabin Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya rike nafila da muhimmanci yana yin ta kware da gaske ya makale mata fiye da yadda daga ya rike rak'atayn al-fajr wa fi lafzin aw wani lafzi na al'imamu musulun yake cewa raka'ata ne alfajiri khairun mina duniya wa ma fiha raka'ata ne alfajar sun fi duniya da abin da ke cikinta alkhairi baki daya wai abin da ake so an maka alaji shi ne a nan da ka rasa raka'ata ne alfajar gwara ka rasa duk duniya da abin da ke cikinta da za a ɗauko duniyar gaba ɗaya da raka'ata ne alfajar guda biyu da za ka yi wannan a ɗora a mizani wallahi ta fi su yauni ta fi duniyar abin da ke cikinta yauni raka'atanil fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'ata ta fi duniya da abin da ke cikinta Allah ya ji kan gayi masu sallah da sai ba sa samu raka'atanil fajr Allah ya ji kansu ya yahi musu ai mutun yan wasake wannan gara ba sare hayi asara annabi ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta hasbunallahu wa ni'mal wakeel jama'a mun bayyana hadisin ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu sai mu shiga babi na gaba mala yace mun mun ida babi na na abin da ya shafi sunan rawatiba sai babul adhan wal iqama babi da yazo ya karantar da mu kiran sallah muhimmancin sa da yadda ake yin sa da falalarsa da kuma iqama karan kanta kafin mu shiga babin akwai buƙatar mu san me ake cewa kiran sallah idan aka ce al'azan a yaren larabci ana nufin al'ilam sanarwa kiran sallah a yaren larabci ma'ana shi ne sanarwa ko kun fahimta kamar da Allah yake cewa manzo Allah wa azanun min Allah wa rasulihi kai shela ai sanarwa daga Allah subhanahu wataala da manzansa mun bace karatun ko masha Allah amma a shari'a idan aka ce al'azan ana nihin sanar da al'umma shigar lokaci ta hanyar amfani da wasu lafuzza keɓantattu sanar da al'umma shigowar lokacin sallah ta hanyar yin amfani da wasu lafuzza da musulunci ya shar'anta. to kuma shi kiran sallah ya tattari ababe kamar haka akwai mas'ala ta aqida a ciki domin yana tabbatar a cikin waɗannan kabarbari yana nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala kuma yana tabbatar da girma wa Allah subhanahu wataala a cikin shahada guda biyu akwai tabbatar da tauhidi tsantsar tauhidi da kuma kadaita Allah subhanahu wataala da ma tabbatar da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kore duk wani abu na shirka da kuma addu'a zuwa ga abin da yake alkhairi da ma samun sakamako. Ce sa malamai suka ce daga cikin hikimar, hikimar, hikimar yin kiran sallah akwai nuna izharu sha'airul Islam, shi'arul Islam kamar wani logo ne na musulunci, shi kiran sallah wani logo ne na musulunci. Duk duniya inda ke da kai musulmi ana mi, ana kiran sallah, kamar wani tambari ne wa wa musulmi. Bambace dai ko? abu na biyu kuma hanya ce ta bayyana da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala abu na daga cikin hikima yana tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na hudu yana yana shelar cewa lokacin sallah yayi abu na biyar kuma yana kiran mutane zuwa ga ahadu huri guda ayi sallah duk shi kada kiran sallah ba kaga ashe abu ne wanda yake da ni da muhimmanci shi yasa kakin ka fara kiran sallah akramaka Allahu malal ladani to ka je a koya maka wallahi alazim wasu ladannai suna kiran sallan ne dai amma suna farawa musulmi su kare kafirai wasu ladannai suna farawa musulmi su kare kafirai na daga cikin kurakuran da ladannai mu suke musamman nan garin kuma abinda zai baka haushi da mamaki fa har yanzu ba niyyar gyara kuma wallahi alazim anan zan kira malamai masu ba da sallah a masallacin ne da malamai masu wa'azi a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a dinga tunatar da ladannai a dinga musu semina a dinga shirya musu seminar da formation yadda ake kiran sallah a musulunci wasu fa kawai su ɗan shiga ne sun shiga wasu taba karatu ba wani fa ladanin ko fata kirki bai iya karantawa ba haka ne wani ladanin wallahi al'azim ba cin mutunci ba wallahi ba aibantawa ba wallahi bai karanta fatiha ba kuma yana kiran sallah a masallacin da al'umma take taruwa ta sallah kuma alhali mun ga muku cikin kiran sallar nan ababe guda biyar na hikima ana tabbatar da mi tambari na addinin musulunci ana nuna kalmar tauhidi ana tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ana wa mutane shela lokacin sallah ya shiga sannan kuma ana kiran mutane zuwa ga zuwa ga haduwa ayi sallah cikin jam'i ashe wannan ba karamar da'awa bace to in za a yi akwai bukatar aimi a koya shi ya sanya idan aka tashi kiyama kaga mutum da dogon wuya to ladani ne haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dalanne su fi kowa tsawon wuya a ranar tashin alkiyama a wani hadisin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi annabin Allah yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimmu alayhi lastahammu da mutane sun san irin abin da ke da kyau ciki na falala wajen kiran sallah muhimmanci da ke da kai cikin kiran sallah da kuma tsayawa sahun farko to da mutane sun yi gorogoyo a kansa da an an bugi juna a kai da mutane sun san irin alkhairin da ke da kai cikin ladanci to da an yi kulli da kulli ta wajen mutun ya samu zama ladan domin sai aka samu na kunne wai ladanci talauci yake sawa kaji matsiyata ba aya ba hadisi karatun shidan ne wannan wallahi karatun shidan ne iblis la'anatullah shike sa mutane wannan karatun ladanne ba kananan mutane bane Allah ya kara musu imani da ikhlasi kuma muna ba su shawara wallahi a dinga tahiya karatu daga cikin kurakuran da muke fama da su na kiran sallah shine akwai hurin da ake suke ja babu ja a ciki daga cikin matsalar tafi wajen kalmar ashhadu wajen mu faru daga Allahu akbar Allahu akbar waza suna cewa Allahu akbar Allahu aku kuma ta bi raf'il kaf Allahu aku kuskure ne wasu na cewa kuma Allahu akbar aka بفتح الكاف وانت كما بضم الكاف وانا كما بفتح الكاف الله اكبر shi ba kuskure ne sabo yake yi da sani ba eh da masu akubar da masu akbar duk kuskure suke yi abinda yake Allahu akbar bi taskin alkaf aiwa kafin sukuni akbar ba akubar ba kuka ce akubar a akbar mun fahimta ku ji kuskuren suna warin ko kuma wannan shine ke tai faduwa cikin garin ga alan da zan zan dai tsokaci akan mai martaba sarkin tawa Allah ya kara masa lafiya da imani da ikhlasi irin wa'annan ababen haƙƙi ne na shugaban ne a matsayinsa na sarki uban al'umma a dinga takawa irin wa'annan ababen birki kar a nuna ba su iya ba amma a dinga ka sarki yanzu idan muka misali da za a ce fondashin imamu darul hijra za ta shirya sai narkin kiran sallah al'umma ba za su zo wani gani za shi kawai tun kafin a yi isa yake kiran sallah haka zai ce tun kafin a yi ne yake kiran sallah kuma haka ne amma kuma duk a shekarun da yana kiran sallah billahi lazi kuskure yake yi kuma har yanzu bai gano kuskuren yake yi ba amma idan muka ce yanzu a yi formation ta a gyara ba zai iya dawowa ba amma ina da yaƙinin tabbaci cewa yau da za a ce sarkin tawa Allah ya ƙara masa lafiya da imani da ikhlasi ya ce duk wani ladani a garin nan ya gayyace shi a masarauta za a yi farmasun ta kiran sallah kana ganin za a zo ko ba za a zo ba tambaya tsakanin da Allah za a zo ko ba za a zo ba eh eh amma dai cikin kashi 100 sai an samu kashi 60 sun tafi ko an samu gyaran ko ba a gyara ba domin cikin kashi 100 na ladannin kashi 85 kuskure suke yi wallahi hatta masallacin nan ɗan izala kuskure ake ya kiran sallah har ɗan izalan ma ba kaka ɗauke har ɗan izalan ma ina faɗa har su hukun bayanta amma idan aka kira aka ce an yi wata formation ta ta kiran sallah a koya musu yadda ake a gyara ina ganin wala Allah hanya ce ta kawo gyara cikin cikin al'umma Allah ya datar da mu daga cikin kuskure na biyu bayan an tahi takbiri wajen ashhadu sai ka jira dai yana cewa ashhadu ba ku jin wannan ashhadu kun gane marmakon ashhadu alla ilaha illallah sai ce ashhadu yanzu ku ku yake tambaya ku ne kuke sauraron kiran sallah ma'anar ashhadu alla ilaha illallah na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai ladan yace ashhadu cin kunyar da in shaida kaga shi bai mayar da ba shi ba bin mutane sai sai Allah shi bai mayar da ba yanzu ku yake tambaya kun yarda shi bai yarda ba kun gano wannan matsalar Allah ya jahi muna gaba kuma ya gaje ya ga wuce wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah shi wannan suna kuskure kware da gaske أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا سيدنا محمد اسم أن منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهرة على على آخره رسول خبر أن مرفون وعلامة رفعه الفتح رسول الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الله لفظ الجلالة مضاف إليه وهم تكراتون كسكري أجتي والله الله شياهي منه in aka zo gaba kuma sai a ta wajen hayya alassala hayya alassala hayya alassala ko wasu haka suke da wasu haka suke hayya alassala wasu kuma su wasu salati ba suke kira wasu hayya alal falat wasu suna kira zuwa zuwa noma to falat ba noma bace noma ne ana a zo zuwa abin da zai tsada al'umma yana ce ku zo zuwa noma an samu matsala ko Allah shi yaye mana da su baki daya ya kamata malamai su ji tsoron Allah su dinga fitowa suna mutane bayanin abin da yake daidai mun bayyace karatun Allah ya datar da mu kai da Allah akwai kurakurai akwai kurakurai kware da gaske kuma duka matsalar fa ba a tahiya makaranta ne ba a tafiya makaranta domin yin hukuncin kiran sallah a musulunci fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin in aka samu suna yi hukuncin ya sabka akan wasu ba kowa wudu da ya dalla dan bai zan wajibi ba kowa sai ya dalla dan a in wani suka aka samu mai ko shikenan ka sa akwai wanda ma yana ladan gazo ka kira sallah ya kama gaba da kai ne har abada miye aka raka Allah miye da gaba abinda ba ba da kudi a ciki eh Allah ya sauke akwai irin wayannan mutanen kware da gaske in yana da masallaci da kiran sallah in yayi lati bai zo ba ya ka kira sallah to an samu matsala ya kamma hagarara kane Allah ya sauke Allah ya sauke dan haka kiran sallah farilla ne amma alal kifaya wasu ne ke ke dokan wannan responsibility ke cikin al'umma ba kowa ba zai zama tuwa ladani to sai kuma abu na gaba shi in aka samu gari ba a kiran sallah ma ya kaso ake yi idan aka zo gari ba a ba sa kiran sallah yakar su ake ana gane musulmi mutane musulmi ne ta hanyar ta hanyar kiran sallah to wai shi wannan kiran sallan da ake ya ma aka aka samu shi malamai sun ƙara wa juna karatu wannan bangaren suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya taba taruwa da sahabbai yake cewa ya kamata mu samu wata alama da za a dinga gane cewa lokacin sallah yayi kowa ya kawo shawara domin Allah ya ce manzo Allah wa shawirhum fil amri ka dinga shawara da sahabbanka wasu ka ce manzon Allah in lokaci yayi a samu wani dutse a kunna huta da mutun ya ga haƙi sai ya gane cewa lokacin sallah yayi wasu ka ce manzon Allah a samu ƙararrawa ire da kirista suke yi a samu ƙararrawa kula su a dinga kadawa duka wannan abu ne na yahudawa to akwai wani sahabi da ake cewa abdullahi bin zaid al-ansari ku rike da kyau sunan shi abdullah bin zaid al-ansari ya kwanta barci sai mafalkin ana koyar da shi kiran sallah da aka tashi wa shigari sai yazo ya ga wa manzo Allah cewa shi ga irin abin da ya gani ga yadda ya kamata yake gani kamar alamun cewa a ga mutane lokacin sallah yayi sai manzon Allah yake cewa masa tabbas wannan ru'ya ru'ya na gaskiya ne mafalkin gaskiya ne sai annabi ya ce koyawa bilal dan shike da sauti babba koyawa shike da shike da buwa ana son in za a kiran sallah a samu wanda ke da sauti babba kafin muna yara dai kafin lokacin babu lasfilikin ne dan ana kiran sallah ladan ya hau wannan mimbarin ko ina gaje kana je shi ko duk da lokacin babu sowa da yawa amma ana son ladan kar a dibi ladan me me shakakan murya a samu wanda ke da sauti domin ladanin annabi na da sauti wanda in yana magana ko ina kana kana ji mun fahimci karatun ko sai sai koya wa Bilal din Abi Rabaha kiran sallah sai kasance yana yi da lokacin sallah sai je kira sallah kowa ya je ya zo a yi sallah مالك الحديث الحادي وستون حديث نسجن دايا أنا عنس بن مالك رضي الله عنه قال an samu daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda umira bilalun an umarci bilal waye umarci bilal annabin Allah domin umira fi'il mabni liman lam yuzkar fa'iluhu inji Uthaymeen yace ba ta mabni lil majhul a Qur'an da kuma hadisi sai yace mabni liman lam yuzkar fa'iluhu domin da ma an san wanda yayi wannan aikin ko ya zaman to Allah ko manzon sa to manzon Allah sallan ya umarci bilal an yashfa al-adhan ya dinga shafa'i cikin kiran sallah ma'ana ya dinga lafazin ya dinga maimaita biyu banda kabbara harab banda kabbara Allahu akbar Allahu akbar dai kenan ko shi wannan dai kenan amma jumla guda nawa ce guda biyu Allahu akbar dai kenan Allahu akbar daya Allahu akbar Allahu akbar kaga an samu jumla biyu huri dai ko Allahu akbar Allahu akbar ya zamanto guda biyu shi hudu ake yi amma banda shi to komi bibiyu ake yi kabbara ce ake yi guda nawa guda hudu sai kuma na ƙarshe hamdala tahmidi wa Allah la ilaha illallah tahlili sai ai guda daya kun fahimta ko mafhum jayyid mun gane wannan karatu kiran sallah bibiyu ake yi nawa ake yi bibiyu wa yutira wa yutira al-iqama yayi iqama yayi wutiri guda guda Allahu akbar Allahu akbar shi wannan dai ce kenan ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salat hayya 'ala al-falah qad qamatis salat tunan shi bi zakai qad qamatis salat guda biyu da yazo a wutar waya guda an yi an yi guda mun fahimta in kai biyun yayi in kai dayen yayi Allah ya datar da mu da shi ma nan iqawar ma ita makanta akwai akwai matsatsalu akan ta kware da gaske wallahi alazim wasu ma basu iya ta ba subhanallah gaskiya malam jabir kuna da sauran aiki ismailia ya kamata ta dinga wayar da mutane kai a irin wa'annan ababen Allah ya datar da mu abu guje wannan kenan shine kiran sallah yayi dinga yin kiran sallah guda biyu kuma yayi wutiri ma'ana yayi guda guda a wajen a wajen iqama wannan manzalar sallallahu shine ya umarci bilal da yayi wannan sai malami suka yi sabani akan wannan eh fi hukumil azan wal iqama suna ganin wajibi iqama muka ce suka ce da iqama da kiran sallah wajibi ne suka ce a'a sunna ce muakkada sunna ce muakkada suka ce ai mata ne kade ba sa yin azan ba sa da kiran sallah saboda hadisin da da wannan ya fitar da shi Imam al-Baihaqi yake cewa laysa 'ala an-nisa'i adhanun wala iqama mata ba sa kiran sallah ba sa ba sa iqama kusan duk haka muka taso muka ji ana cewa ko haka duk muka taso muka ji ana cewa mata ba sa ba sa iqama malam Jabir ka san da wannan da cewa ke mata ba su iqama inda sallah sai kawai ta kafa hadisin nan Nasir Jin Albani yace wannan ƙarya ce wa manzon Allah maudu'i ne ma in ga ce hadisi maudu'i ƙarya ce wannan bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya dace da mu mun bayyana hadisin ko to mu ƙara gaba al-hadith ath-thani wa 60 duk da ya kamata a ce mun kawo lafuzan kiran sallan tunda mun ce akwai kurakurai ya kamata a ce mun dan kawo shi saboda al'umma su gano ina aka sanya ma aka sanya ma gaba shi kansa kiran sallah malamai sun yi dan rasa bani kansa shi ya sanya in mutun ya je aikin haji amma ba kowa bake ganewa kiran sallah da ake yi Madina ya sha bamban da kiran sallah ake yi Makka kiran sallar da ake yi cikin garin Madina ba irin shi ba ake yi garin Madina daban-daban ne saboda suna da mazhaba guda su mazhabin su akwai afilu ahlul madina mazhabin malikiya abu da suke a kansa wanda suna ganin wannan zaka ji suna irin wannan kiran sallar kaje mutun ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai kuma ya dawo kasa sai ce Allahu akbar Allahu akbar kuna ji wannan ko sai kuma ya ƙara Allahu akbar sai daga sauti kuma sai ya sauka kasa kasa da sauti ya tabbata a sunna ana yin wannan sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da wannan kuma ya tabbata za ka yi gudan ka wuce gaba ɗaya mun fahimta Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu to sai kuma hadisi na hadisi 62 hadisin abi juhaifa hadisin aba juhaifa malace ana abi juhaifata wahab bin abdullah suwai qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam huwa fi buqatin lahu fi qubbatin lahu hamraa min udmin Abdullahi dan Abi Juhaifa Abdullahi dan Sawa'i yake cewa nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fi qubbatin yana cikin wata khema musa hema ko kusa hema a haket kasa a haket da buzanci shaki suke cewa a haket a wani abu tanti da ake buga kamar yanzu mai da muke cewa a shi ne muke danya ake wa dubara wannan ruhunan da muke me sunan su subhanallah eh bash bash wannan wanda ake rihewa gaba ɗaya duka wanda baka ganin ciki to ake cewa khayma kuma zala yana cikin wannan khaymar sa hamraa min adn wajhi wannan hemar jace an yi ta daga fatar da aka jema shine min min udmin daga fatar da aka jema akai wannan akai wa manzon sallallahu wannan wannan a hakike wannan haimar qala sai yake cewa fa kharaja bilalun biwudu'in sai Bilal ya fito daga wannan haimar annabin Allah bi wudu'in da ruwan arwalla ruwan da manzo Allah sallallahu alaihi arwalla ya raga shine na ake nihi wudu ana nihin kamar sauran ruwan da annabin Allah yayi yayi arwalla sai ke cewa fa min nadihin wa na'ilin sai mutane su kasance wasu suna shafar suna yayyafa ruwan a jikinsu saboda tabarruki wasu kuma suna shafawa nadihin masu yayyahi wasu za su ɗibo ruwan suna ɗan yayyafawa wasu kuma za su ɗauko suna suna shafawa saboda tabarruki da dawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ku tambaya ya halitta wani malami ya arwalla ya raga ruwa sai a zo a ɗauki wannan ruwan ana hi ana shahawa ko ana makamancin wannan malam bi halitta ji malam bai kuskure ne suka ce annabin Allah shi ke da khususiyya ba in ka in ka ce ka da ai maka kenan kana son ka danganta kan cewa kai ma matsayinka ya kai da nawa wane mutum inji mutuwa ka san annabin Allah ka san mafiya yawan abin da sabata suke yin haka wallahi ba san girman waye manzon Allah bane kuma sai suna mutuwa sun fi ko san annabi amma ƙarya ne ba san shi kansa ba sani ba domin inda sun san waye annabin Allah ba sa yarda su dauko haƙƙin da yake na manzon Allah su baiwa malami mun bayyana to sai yake cewa sai ga wasu dauko suna yayyafa domin shi manzon Allah sallam rahma ce lil alamin rahma ce wa talikai baki daya amma fa akwai wanda zaka ga hatta kakin murar malami in yayi canyewa ake shi ko horaran da an yi lokacin da shehu in yazo ya zauna a tabar ma kafin ya tashi an canye ta Allah mun gode maka da kace wata da mu daga wannan duka jahilci ne fa malam subhanallah Allah ya kare mu malik malik ta qala shi ta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hito wa alaihi hullatun hamara'u annabin Allah yana sanye da riga ir sama ja riga ir sama ja ka anni anzuru ila bayadi saqai yace kamar dai yanzu nan dai ina ganin hasken ƙaurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labari amma yace kamar gani ga ina ganin su yanzu haka ma ina ganin fitowar da manzon Allah yayi ƙaurin sa yana ni yana haske wannan yana kata da kai ashe cewa shi annabin Allah fa in ya saka tufafin ashe ba sa rihe masa mi ƙauro mun ba karatun ba sa rihe ƙawarin tun ga hasken kafafun ana gani sai yake cewa qala sai ce fata wadda ashe manzon Allah ya saki arwalla wa azzana bilalan ay wa azzana bilalun afwan sai bilal ya kiran sallah domin azzana ala wadin fa'ala mana yayi shila qala sai ce faja'altu atatabba fahu sai na kasance ina bibiyar bakinsa sa abu duk abin da ya fada shi nake fada shi atatabba'u fahu abin da ya fada ina fada hahuna wa hahuna yace in yayi na ina in yayi na inan yaqulu yaminan wa shimalan kuma yana fadin in yazo wajen hayya 'ala salati da hayya 'ala falah sai ya juya dama da hagu amma in yana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar baya juyawa sai na fada yace ashhadu an la ilaha illa Allah baya juya sai ya fada ashhadu anna muhammadar rasulullah sai na fada da yazo hayya ala sala sai ya juya dama hayya ala sala ya juya hagu hayya ala fala ya juya dama hayya ala fala ya juya hagu haka shi bilal dan rabaha ladanin masallacin annabi yake yi ko kun fice karatun ashe na ga cikin sunna ta kiran sallah ka dinga dan mi to miye hikimar jujjuyawa a ciki tambaya anan miye hikimar ciki manzo ce hikimar jujjuyawa saboda sautin ya kai domin in kana tsaye nan kana kiran sallah to iya sautin wala Allah nan gaban ka yake yi amma idan ka juya to nan ma za su mi tunna ana kira hayya ala sala yanzu zancen sallah ake ku zo zuwa sallah kaga nan sun ji nan sun ji nan sun ji shine hikimar to tambaya a zamanin da ke da kai laslika yanzu a masallacin ne akwai bukatar sai ka juya ba bukatar sai kaji tunda hikimar daman dan mi dan ajiya ne ko mun fahimta Allah ya datar da mu da yake cewa yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala salati hayya 'ala falah thumma rukizat lahu anzatun sannan kuma aka aka kafawa manzon Allah sanda da take da tsinin abin nan take da tsinina na na dalma na karfe a wuyanta sai aka kafa ta fataqaddama sai manzon Allah ya shigo gaba wa salla az-zuhra rak'atayn yayi sallar azhar raka'a biyu ashe wannan na karta kai manzon Allah ba garin Madina yake ba masu ce wannan annabin Allah ya sauka ne a wani wuri ake cewa abtah saman mai saman dutsen maka in kadan tayi kadan to anan ne manzon Allah je ya tare sai annabin Allah yayi sallar azhar raka'a nawa raka'a biyu ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه manzo Allah bai gushi ba yana yin sallah raka'a biyu azhar duk azhar da duk la'asar in zai tazo annabin Allah raka'a biyu yake yi sallallahu alaihi wasallam sai da ya dawo garin Madina kaga wannan hadisi na karantar da mu cewa me bulagoro ina cikin bulagoro to ba sha da baya da bukatar sai yayi sallah cikakkiya zai mi zai kasaru zai ni kasar zashi kuma sallah guda sallah nawa ake ma kasaru sallah uku kawai azhar la'asar da sallar isha magariba ba a mata kasaru duk da akwai wanda ta ba ni labari kai malam jabir wata an tahe wajen wa'azi wajen wa'azi na kasa ba wani malami aka zo musallar magariba yayi kasar shi ba ya zana kasar shi ba ya zana kasar ba Allah ya yi muna magariba baya mata kasaru subahin ba a yi mata asaru juma'a ma ba a yi mata saboda ita kanta juma'a ta wajiba kan mata ba shi in mutun na saman cikin bulagurorin juma'a tafiya ta kama ka ba ka garin ku to hukuncin juma'a ya sabka a kanka za ka yi azhar ne kuma raka'a bi shikenan kawai mutane na takura ma kansu eh azhar za ka yi raka'a nawa raka'a bi wannan hadisi daga cikin abin da yake karantar da mu har yau shine sanya sitira ka sanya abin da zai tade ka da kada wani shuhude shi shude gaban ka ko da ko cikin makka ne ko da a makka kake wajibi ne ka sanya sitira kada wani ya gulga gabanka mun fahimta sannan kuma ana son duk abin da mai kiran sallah ya fada kai ma kai mi ka fada sai dai in yazo wajen hayya ala salati hayya ala falah to nan ko sai ka ka canza kamar da zamu zo mu gani cikin hadisi guda biyu suka yi suka yi saura مالك الحديث الثالث وستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي الله يناتيوه إن بلالا يؤذن بالليل للي بلال يناكر سلاني ددري wannan kadiyar azumi kenan cikin azumi manzo Allah da ladani guda nawa guda biyu akwai Bilal akwai Abdullah bin Ummu Maktum mun fahimta to bilal annabi ce yana kiran sallah da dare duhun dare bai gushe ba fakulu washrabu kuci kuma ku sha hatta tasma'u azana ibn ummi maktumin har sai in kun ji kiran sallar abdullahi dan maktum mun fahimta annabin Allah ya ce bilal yana kiran sallah ne da mi da daddare daka idan kuka ji bilal ya kira sallah kai ku tsere kiran sallar ku kai ku tsere sahur kowa ya ci ya sha kai ka tsere ci da sha amma da kaji abdullahi dan maktub ibn ummu maktub ya kira sallah to kowa ya kame to anan gaban ne malume suka suka yi sabani to shi bilal ita ita me kira suna tuna ai abinda wasu suke lura da shi wajen tsaye da sauri shine as-salatu ko as-salatu khairu minan nawm wasu duk wani in ba ya ji an ce as-salatu ba to bai tsayawa aka ne to shi as-salatu gin a wani lokaci ne ake yin sa a kiran sallar farin ko kuma kiran sallah na biyu na'am kiran sallah na na biyu ba yadda kuka ga ana yi ba garin ku ba yadda muka ga ana yi ba garin mu yadda musulunci ya karantar eh duka biyun a sanya da na farko da na biyu duka abin bai zan aiki ba cikin masu kiran sallah a masallacin manzala wa yake yin as-salatu khairu min an-nawmi bilal shi kuma yake yake kiran sallah na farko kenan as-salatu kiran sallah farin ake yin sa ko mun fahimta ana yin as-salatu ne a kiran sallan farin saboda wanda ke yin as-salatu kin azawanin manzon Allah sallallahu bilal ne shi kuma bilal shi ke kiran sallah na ni na farin kun gane karatun da kyau Allah ya dacar da mu wannan matsala ce da fuqaha sun ta buguwa a wannan bangaren wasu na ganin nabi ne kamata ayi amma zahirin hadisin annabi abin da yake karantarwa shine ana yin as-salatu akiran sallah na da fahim Allah ya datar da mu ana abi ana abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aba sa'id Allah ya kara masa dake cewa naji manzon Allah ai manzon Allah yana cewa idza sami'tum idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku karba masa abin da ya fada ku fada bana duk abin da ladan yake fada yake cewa to kai ma ka fada ku kun fahimta illa dan yace Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar yace ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma ka fadi wannan ka abun in ya maimaita kalimita yace ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ga wajen hayya ala salah sai kace la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah la haula wala quwwata illa billah wasula da ne wasula ke cewa hayya ala al falat wannan falata kina ya kamata a gyara musu ita da sallati duk ya kamata a gyara musu ita ko duk kuskure suke tayi mun bayyanta idan yazo karshe kuma la ilaha illallah an kare kenan an kare an kare kiran sallah Allah subhanahu wataala ya dace da mu to idan ka fada idan ka fada wannan abun duk abun da ya fada ya kare kiran sallah sai kuma sai kai manzo Allah addu'a kace Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كما كيما الصلاة إنك لا تخلف الميعاد بيتبت بدك منزل الله صلى الله عليه وسلم annabin Allah ce duk mai fadar abin da ladan yake fada in ya kare kuma yayi min salati ya fadi wannan addu'a da ikon Allah gobe alkiyama zan ce ta sadaka sa aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya sanya muna cikin wa'annan manzon Allah zai ce ta ararar tashin alkiyama kurakuran da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe muna muna karar hukun Allah subhanahu wataala wannan yanayi da muke ciki na wannan hali na wannan ƙasa Allah kafi mu sanin abin da muke ciki Allah kai ne ma ka jarraba mu da wannan abun Allah ka ba mu ikon cin jarabawa a rayuwa sannan kuma Allah subhanahu wataala ka ba mu watan hakuri da juriya a cikin duk abin da zamu haɗu da shi na wahalhalun rayuwa wa'annan shugaban nan da ka dora muna Allah subhanahu wataala ka kama hannaye su zuwa ga abin da yake na daidai kuma Allah ka ba mu ka ba mu iko musu da'a kuma Allah ka tusanya musu jin tsoronka ka ba su ikon kyauta mana a rayuwa ko kuma ka taimake mu akai musu da'a mutukar ba su saba makarantarwar ka ba Allah muna fatan waɗanda su kuma aka kabar da su Allah subhanahu wataala ka ba su ikon watan haƙuri da kuma cin jarabawa ta rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu masu son ababen kuma su su ƙara su ƙara lalacewa muna addu'a Allah ka shirye mu da su Allah ka ƙara zama da mu lafiya ka hada hankulan mu ka hore mana abin da zamu ci mu sha kuma mu bauta maka bisa a wannan nema da kai muna ta rayuwa wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh